الهادي إلى الهادي إلى يوم الدين حق قدر وميدان العظيم الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم تجب دا كراتن كوكب الصالي إنا ذا أتاشي baiti na ɗari uku ne da uku ko an shi ne shi ne to ba ka san bai san kulan ba baitin ko shi ne na ɗari uku da uku ne بسم الله الرحمن الرحيم للاهتساس اللام والتأدية والنسبة والتوكيد والسرورة والإلة تمليك أو كفي على وإن بعد من وأن وما إلى لو لم تناء لوجود في الجمل اسمية اسمية وفي المراد اهتمت أرى وتحويلا وفي الذي مرى موبه ونفيه لا يرتلى ولو بشرط المال والمستقبل نظر فللربد فقد أبو علي وللذي كان حقيقا سيكا أي ليقوي غيره أمر التبع والمورفون والذي في الفن شاء بأنها حرف امتناء الامتناء والمرتر امتناء ما يليه مع كونه يستلزم التاليه ثم إذا ناسب تال ينتفي إن أوله خلافه لم يهلفه كقوله لو كان للآهل لا ذو هلف ويثبت الذي تلا إن لم ينافي وبأولى نفسه ناسبه لو لم يهف لم يأفه أو المساوي أو المساوي له لو لم يكن لو لم تكن ربيبة الحديث أو بالأدون ووردت للأر والتمني والهور عند بأر أهل الفن وقلة كهبر المصدق تصدقوا ولو بزلف المهرج to a sai kalma ta 21 daga cikin kalmomin da ake bayanin ma'anoninsu a wannan babu ita ce mai lani li li wadda galibi an fi cewa li amma akan ce la in ya kaɗu da lamiri kamar lahu lahu mafi samawa ce ko lahum lahumul bushire lahumul bushire idan ya haɗu da hu ko hum sai a yi masa ko ha sai ya koma da fata a maimakon da kisar a ce laha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat to lamun tana zuwa dan ma'anoni har guda goma sha biyar ma'anonin lami sun kai goma sha biyar na farko ne ma'anarta babba ita ce ta zo don ihtisas kama aljullu lil farasi makamin baki a kumari doki ake sawa ko kuma aljannatu lil mu'minin aljanna ta ke banta da wanda suka mu'mina wanda ba su ba mu'mina ba ba za su samu aljanna ba to lidin anan ta zo ne dan ihtisasi wata adiyati takan zo kuma dan kai fi'ili ga maf'uli kamar da kace ma an raba zaidan li amri ka irin dukan da zaidu yake wa amra abin ya kai inda ya kai to li din wannan ta zo ne dan ta'aliya ta kai araba din nan wanda yanzu ya zama kamar fi'ili lazimi ta kai shi ga maf'uli shine amrin din nan wal milki takan zo ma'anar ta uku shine ta zo dan nuna sarauta ko mallaka kamar addaru li zaid gidan mulkin zaid ne zaid ne ya mallaki gidan wata ma'ana ta hudu ta kalmar lani tace ta zo dan karfafawa wadda ita ce so da yawa suke kiranta za'ida kamar na qur'ani inna rabbaka fa'alun lima yurid ko na cikin suratul mulk fa'alun lima yurid asali za ce fa'alun ma yurid ne wasta yarura ce ma'ana ta biyar shine ta zo dan sayrura dan nuna karshen abiyan da zai zamo kamar na qur'ani faltaqaru alu fir'auna li yakuna lahum aduwa wato a dan a karshe yakuna lahum ya zama maki abokin gaba gare su shine sarura wal illati lami ma'anarta ta shida shine ta zo don nuna sababi ko dalili ina misali kamar na qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas dalilin sun kuma da qur'ani ya rasulullah dan ka bayyana mutane tamliki ma'ana ta ta lami ta bakwai ita ce bayarwa kamar wa habtu li zaidin sauba na bai wa zaidu tufafi to li zaidin kamar mallakawar lamun ta zo ne don mallakawa aukafi ma'ana ta takwas ta lami ta ce ta zo da ma'ana fi kamar na qur'ani inda wani subhanahu wataala ke cewa wani ra'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah li yawmi kamar an ce fi yawm al-qiyamah a ranar al-qiyamah a cikin ranar al-qiyamah shi yasa nan li ya zo da ma'ana fi ala ma'ana ta tara ta lami ita ce ta zo da ma'ana ala kamar wa yakhruna lil azqani sujjada kamar an ce yakhruna alal azqani suna tsini a bisa haɓar sujjada suna masu alhali suna masu sujjada wa inda ma'ana ta goma ta lami shi da ta zo da ma'anar inda kamar ka tafi da hamsin halauna min zirke da kwana ce ka tafi inda hamsin na rubuta shi daidai kwana biyar da suka wuce daga watan zirke da a nan lami ya zo da ma'anar inda ne ba'ada ma'ana ta sha ɗaya ta lami shi ne lami ta zo da ma'anar ba'ada kamar faɗin ubangiji subhanahu wata'ala a kin salata liduluki shamsi ka tsaye da rana bayan ka tsaye da sallah ka tsaye da sallah ana nufin sallah a zahar bayan rana ta karkata daga tsakiya to li anan kamar an ce ba'ada a min ma'ana ta sha biyu ta lami shine ta zo da ma'anan min kamar sami'tu lahu suraha na ji kuka daga gare shi to lahu kama an ce minhu samitu minhu suraha wa an ma'anar sha uku ta lami shine ta zo da ma'anar an kama wa kalla zina kafaru lillazina amanu law kana hayran ma sabaquna ilayka da aka ce lillazina amanu kama an ce anil ladzina amanu kafirai ke cewa game da lamarin mummunai wa ma'an wa ma'a ma'ana ta sha hudu ta lami shine ta zo da ma'anar ma'a kamar faɗin mawaƙi falan ma ta farraƙa na ka ani wa malikan lidulistima'in lam na bit lailatan ma'a to lidulistima'in kamar ya ce ma'a dulistima'i sanda Allah ya kawo rabo mu ne da ɗan uwa na maliku kai ka ce ba mu taɓa kwana ma ba tare tare ko da cewa mun dade muna tare da dadewa da aka yi da mutum in Allah ya karbi ransa sai a waye gari ba kamar ba a taɓa zama da shi ba to liɗolin tima'in ka balle da kamar ce ma'a ma'a ɗolin tima'in ila ma'ana ta goma sha biyar shi ne lami ta zo da ma'anar ila kamar su kuna huli baladin mayyitin kamar an ce ila baladin mayyitin ila baladin mayyitin an gama bayani akan ita lami ma'anoninta goma sha biyar wanda ya kawo a farida sun kai haka ko sun fi haka ko ba su kai haka ba eh to ya bai sun farida suke yadda ya faɗi da mai tocin ana haka ya faɗa a can a farida haka ne wanda ya riga yi tsakanin farida da kaukan misali duk dai wannan littattafan ba wanda sai da ya kai arba'in ya duk wasu ba su karasa talatin ba ya su wasu kuma bayan talatin ne ya ba bai kai arba'in ba ko kamar shi wannan kaga bai kai shekara talatin da biyar ba ma ya gama shi kuma ita farida ya dan haura talatin da biyar da Allah ko sanda ya gama to sai kalma ta ishirin da biyu ita ce laula laula wanda ita laula ba kamar lamunan da muka gaba ba filani koyaushe yana zuwa tare da suna ne ko ba ba jumla ba mufradi kuma suna tunda yana cikin haruffan jarra haruffan da yake ba sa zuwa sai da suna alama ce mata suna ko hurufin jarra shiga harafin jarra ga kalma ya nuna kalmar suna ce to ita ko laula kalma ce da ita ba ta shiga galibi ga mufradi sai dai ga majula shiga ta ga mufradi dan kaɗan ne kuma jumla takan shiga ga jumla ismiya takan shiga kuma ga jumla wadda take fi'iliya wanda duk wato ya zo a ƙur'ani ta shiga ga jumla ismiya ina misalin inda laula a ƙur'ani ta shiga wa jumla ismiya laula antum lakunna mu'miniya kaga antum jumla ce ismiya ko shi antum din me matsayinsa kenan mubtada ne labarinsa shine juduna shi yasa an shafe shi wujuban ko yana cikin wuraren da ake shafe labari wujuban guda nawa ne guri nawa ne da ake shafe labarin mubtada wujuban guri nawa ne tara anya ai ba malamin da ya taɓa faɗan guri tara ina ma da kai yau ƙasa ibn malik dai guri hudu ya faɗa guri hudu ya faɗa ko wa ba'ada laula harfal habaɗa haka ne kuwa eh to وبعد العلام غالبا حسب الحبر حتم وفي نفس يمين ذكر وبعد واو عين مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي حابره قد أمره قرر بي الأبد مسيئا وأتم تديني الحق منوطا بالهكا wajen hudu da shi da malik ya faɗa amma su ya ƙara guri nawa guri nawa su ya ƙara mugunin labin da yake bayanin shafewa dangane da shafe labari guri nawa shi kuma ya faɗa ibn shan lasani wanda shi yana tsakanin ibn malik din da suyuti ko shi bayan mutuwar ibn malik aka haife shi sai kuma bayan mutuwarsa aka haife suyuti ko tsakanin mutuwarsa ba da yawan suyuti shekara nawa ne yau fati ɗari bakwai da nawa da sittin da ɗaya ɗari bakwai da sittin da ɗaya bayan nan sai da aka samu shekaru nawa tamanin hadda takwas ko sannan aka haifa siwuli sai an haife shi shekaru sha da ɗari bakwai da shida an ɗari bakwai da takwas ɗari bakwai da takwas ya sa sai da ibn malik ya wafati da shekaru nawa aka haife shi ga ashirin da takwas ga takwas daga sai da aka shafi shekaru talatin da shida bayan mutuwar ɗan malik mai alfiya aka haife ibn shabil ansari ne kaɗo na da ko zuwa yawan kaɗo da ɗan ko su zo da hari da masu zo kaɗe da dama a wajen ko zuwa yawan sun shi zo da hari to zuwa yawan sun kaɗo na da to a walaula antu lakun na mumini dan laula ta shiga wa jumla isriya ko ina misalin inda ta shiga wa jumla fi'iliya kuma ina misali inda ta shiga wa jula fi'iliya nan dai laula antum ta shiga wa jula ismiya laula akhartani ila ajalin qalil ko laula tastaghfiruna Allah laula ja'u alayhi لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا to ita laula dai harafi ne da yake nuna cewa wani abu bai yiwu ba saboda samuwar wani abu idan ya zamo ta zo a jumla ismiya kama wanda laula an tumla kuna mumini to laula ta nuna samun imani bai ba wato imani bai samu ba saboda samun waɗannan masu fitarwa daga masu fitar da mutum daga imani masu kokarin su ga lalle mutum bai zauna bisa imani ba masu batarwa kenan ko shi yasa nan ta zo ne in harfin tina'in li wujudi wa fil murari'i idan ta zo ya zamo murari'i ne a gabanta bayan an faɗi laula sai aka faɗi fi'ili murari to ita mal'arar to a sannan yayi ɗaya daga cikin ma'anoni biyu take bayyanawa ko dai tana nuna tai wato nema da tausasawa kamar misali laula akhartani ila ajalin qarib Allah me zai hana ka dan jirkita mun ko kaka mutum mutuwa ta zo masa sai zo yana Allah me zai hana a dan jirkita mun ko kaka fa asaddaka wa aku min as-salih fa asaddaka in ya so a ga irin yadda zan ringa sadaka irin yadda zan zamo daga bayi managarta amma ina ba za a jirkita sauran yake da laura sani ba za a jima ko kuma zama ta zo wata hariran dan tariri shi ne nema da tsanantawa kamar laula ta suke bulun Allah laula ta suke bulun Allah ala lafin turama me zai hana me zai hana ku tsaya ku nemi gafarar Allah ba abin da za ku ku nemi gafarar Allah ko dai a ji ku shi ne tariri nema da tsanantawa wa fil ladhi mara muwabbihu ita laula idan gabanta ya zamo fi'ili mari to a sannan kuma ma'anarta tauli wato yin urus fada kamar na cikin suratu nuri din laula laula a ayoyin nan guda goma guda nawa ce ta zo inna lazina ja'u bi lati uswatun minkum ayoyin goma da ban su ne cikakke ko inna lazina ja'u bi lati su ne ko daga nan kuma zuwa wani lafar da da kwana mata ho an Allah hanya alƙufu rahim ne kwa walau la farla alaikum wa rahmatuhu Ra'ufur Rahim ayoyi nawa da suka kane da rubunan suna guda biyu Mai, mai so, wanda kun daina musaffa a lungun malama. To, a yi nuna suka kare da raƙofin rahiyi. Ga dai ta tsoron ka kawo ta ko, ilmomi ne na raƙofin rahiyi bayan ta wallon kabul hasbi Allah. Inna Allah bin nasi zan a bakara ko na raƙofin rahiyi, kaddare ta kallu ba. ranar da rimbo da suka kare amma dai wannan ba da ra'ufin rahim ta kare kuwa walau la faru la rafu rafu wa annan laha inna da zai zama nake so tume ku la ta tumu sharar lakum bal huwa khairul lakum kulli masasonal lisin wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun لو عذاب أليم لولا له عذاب عظيم منكم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك إلا الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ها؟ آه. ولو لم الله لك ولا وجههم أكافهم لما سفدن ولو لم الله لك ولا وجههم قلت لما سفدن ما ولا بزكاني ما ولا بزكاني شوف ما نشوف وقت أبو بينا كانت سورة النور بني أنا كانت أنا أحكى كمان مثل ما كما ينسى أبو To, idan dai ita laula ya zamo abin da yake gaban ta fi'ili mali ne, to sai ta zamo ta faɗa ce. Wato, ta zo idan to bi yin gos, kamar laula jawo alaihi ya arwa ta shawara. Ha, in gaske ne magana da suka faɗa su kawo shaidu hudu ma. Mutum kawai ya yanki magana ya faɗa ya kasa kawo shaida. Kuma wai har a ce ma za a saurare shi, ya cancanci a saurare shi a duk wanda ya faɗi magana aka ce ina shaida a kan abin da ya faɗa ya kasa kawowa ya zama matsalici ne bai zama ya tubu shuwa da daula isa ne tumu mene da kuka ji wannan hawa inda tunani in kuka ji irin wannan magana kun ji an jefi mummuni da abin da bai dace a ce ya aikata ba kawai ku ce wai za ku saurara ai irin wannan da sai ku nuna مؤمنين مؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم به تم أخذتها لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا خبر ai abin da ya dace in kun ji irin wannan maganar ku ce wannan maganar ba magana ce da ya dace a ce mun sa bakin mu a ciki ba subhana haza bautanin azimi in ko law an tu'udu bi misli abadan in kuntum sadiqin wa yubayyinu lahu lakum al-ayat to inda ta zo kenan tare da mali fi'ili mali wannan fi'u la yurkar a ce ita laula tana zuwa don nafayi magana ce da wasu suka faɗa amma dai maganar ba wanda za a yarda da ita ba ce akwai wasu daga malaman na hau kamar irin suna saharawi da suka ce ita laula tana zuwa don nafayi amma aka ce wannan magana ta su ba haka ba ne suka ce misalin wa'inda su suka kawo cewa ta zo don nafayin kamar ta a suratul yunus فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان واتوا لولا أنا وما أنا تنفيني وما كانت قرية آمنت ba taɓa samun alƙarya a ce ta yi imani ba wanda an riga an nuna mata alamun azaba a ce wai ta yi imani fa na fa'a yi imani ma a ce imanin na ta yi mata rana ai al'umma da ta ga alamar azaba ko ta ce ta yi imani ba a ɗauke mata wannan azaba shi yasa a yi imani kafin ganin alamar azaba al'umma ɗaya ce an nuna musu alamar azaba sannan suka ce sun imani amma aka ɗauke musu shine mutanen annabi yunus ko illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azaba al-khizi bil hayati ad-dunya wa mata'nahu ilahiyya to walau za mu je ga wata kalma wadda ita ce ta 23 daga cikin kalmomin da za a bayar su a nan a wannan bari illa iyaka lokacin nan ya ta roko saura minti biyar ga shi ita magana a kanta ta fi kowace kalma ma daga cikin kalmomin da ake magana a kai rikitarwa domin yan su abla dan fodo yake faɗa a baharun muhim ya ce su kansu malaman nahawu sun kasa gane ko ba su yi ba su yi saɓani da yawa akan wata ma'ana ce ita lau da ita bari ma kai an ce ai hayyau su kansu duk ba su fahimci ma me take nufi ba wa hata da ku fi ma laha min ma'ana aw qila hum lam yafhamu ma tu'una kaga in ji Allah dan bodo ya faɗa a baharul bayr ko kada ku fi ma laha min ma'ana an samu sun saɓani su almanawo a game da me ma'ana ita laudin nan ne auki la wasu ka ce kai wannan yadda suke faɗa su ce wannan suke kaza wannan suke kaza hum malaman nahu nan lallai famu ma tona ba har yau ba su ga ba su gama gane me take nufi ba har yau faɗa ne kawai suke amma ba su kai ga gano ma'anar ta ba wanda za a ga wasu musamman hannun da tafai suka ware suka yi akan ta ko kamar ɗaya daga cikin gaggan malaman da aka yi a ƙasar nan shehu umaru wani ya yi littafin sako al'ilkun nafis baitoci ne a kan itallau al'ilkun nafis rahe mai tsada fi jidin nahawi a wuyan masanin ilimin nahawi wato kai kana da awar ilimin kasa ilimin nahawi kuma ka san ma'anonin lauɗin nan ba to shigar da aka bace ba ka koma ka san ma'anonin lauɗin nan shi ne kamar ka sa wani rataye mai darda mai tsada na gani na faɗa to da yin kuna fi sulaiti nawa ne su ya ce mana ta taban shi umar ruwali ba na shi ba kamar ta taban shi umar ruwali wanne ya rubuta ke sai wanne kake da shi a littattafansa ga alfeto alfeto dari wanda ake ran nan alamis da ake yin da ko a yi ta ta ce wa ruwa ne ce ko to alhamdulillah eh tambayar akan me kake
na rasa gane yadda fassara hikimar ismiya fassara ce baka gane ba ko ko ne ramu to a biljuman a cikin jumloli ismiyatan halin kasancewar jumlolin ismiya ita laula in ta zo a ta a jumla ismiya ya zama abin da yake gaba da jumla ne ismiya to sai ya zamo ta zamo harkun kina'in li wujudi harafi da yake nuna wani abu bai samu ba saboda samuwar wani abu yanzu kamar wannan laula an tura kunna mumini imanin ne bai samu ba saboda samuwar waɗannan masu ɓatarwar samuwar waɗannan masu ɓatarwar shi ya kore imani ka fahimta to shi ismiyatan ɗin hali ne yawa daga jumali ɗin yawa an kawo hali ne mufrade ko to an fahimta ka fahimci da iramin da na da da ma'anar ko to Allah ya mana taimako Allah ya yassare mana fahimta